أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتي مضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم muna talata 26 ga watan sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta hiyayyen halitta farin jikada daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da 29 ga watan uku shekara 2022 miladiya Allah wanda sai ya suwaki mahalicci na mahalicin kowa da komi fa'alu lima yurid ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheikh dr saleh bin abdulaziz bin ali sheikh littafin da ke karantar da mu tauhidi in gyara tauhidi na ka gyara tauhidinka mu gyara tauhidin mu yan uwa musulmi kalmar mu ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu tabbatu akan ta mu san abin da take karantar da mu mu san yadda za mu yi aiki da ita mu nisanci abin da kalmar la ilaha illallah ta hana wannan littahi yana mana tsokaci da faɗakarwa da tunatarwa akan abin da ya shahi wato farkon abin da ake turo da dukkan manzanni zuwa ga al'umma walaƙar ba asana fi kulli ummati rasulan an ibudullah wasta ni buɗaguta ka Allah ya ce haƙiƙa mun aika ko mun tura a cikin kowace al'umma manzo kowace al'umma Allah na tura mata manzo ko annabi domin in ya jami yake cewa an ibudullah abota ta ma Allah shi aɗai wastanibu dagut a nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba abota ma Allah shi a ɗai to malam yana karantar da mu in gyara tauhidi na ki gyara tauhidin ki kuma kalmar la ilaha illallah yan uwa musulmi ita da ake so mu rayu akan ta a duniya musamman na ta mu aiki da ita alƙashin karanta manzo sallallahu alaihi wasallama musamman muhammadu rasulullahi ma'anarsa da abin da ya kumsa mu je cikin kabari rayuwa ta barzakhiyya farko farkon abin da za a fara tambaya a cikin kabari abin da ya shafi tauhidi ne kuma muna fatan alkiyama ta tashi gaban Allah yau mai komu nasu da rabbil alamin ranar da zan yi tsaye gaban Allah in tashi cikin jama'a waɗanda suke masu tauhidi wanda sun kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala ba sa haɗa Allah da wani a cikin bauta. wake arzitawa Allah wake talautawa Allah wake bada lahiya Allah wake ɗora shi lafiya Allah wa za mu nemi tallabinsu da agajinsu Allah mu tashi a cikin waɗanda suke ma'abuta ta wahidi wannan shi ne abin da muke fata da jin an Allah da rahamar Allah mu shiga cikin bayin da Allah zai lullube su da rahamarsa a ranar alkiyama ɗan uwa musulmi ka shaidinka ko ka shaidina ko ka shaidinki ko ka shaidinku yan uwa musulmi mu sake ba mu tuwo ba muka tsarkake tauhidinmu muka tuwo mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu la mu koma zuwa ga Allah mu mai kauya zuwa gare shi mu kade shi ya shi a cikin bota kadda ki sake ki je wa Allah kina botar Allah kina botar wani Allah ki tuwo ba kadda ki sake ki je ma Allah kina haɗa Allah da wani a cikin bauta malam bahaushe da ke cewa ko da gamo na maza ko da gamo na mata ko da in na gamu da makaho na yi sa ina gamu da kuturu bin yi sa'a ba wane ne idan tsuntsu ya tashi yayi ina ne eh sa'a ce in ya waje kaza babu sa'a ko da wannan shirka ce dan uwa musulmi ka nisanci haɗa Allah da wani ka nisanci ɗaukan wata siffa ta Allah kana ba wani abin halitta wa ke ba da sa'a Allah wa ke ba da rashin sa'a Allah abinda ake so da kai dan uwa musulmi ka kade ta Allah cikin bauta ka shiga cikin mabuta tauhidi yan uwa musulmi saboda haka yan uwa musulmi kai tsaye ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin wannan darasi namu a cikin wannan littafi namu mai albarka na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na ashek doktor salu bin abdul aziz bin ali sheikh Allah subhanahu wataala ya mishi rahama da shi da iyayensa mu ma Allah ya mana rahama da mu da iyayenmu da sauran musulmi gabaki daya yan uwa musulmi a sati da ya gabata mun yi darasi a cikin wannan littafi akan abubuwa guda uku ibada ta zuciya da ibada ta harshe da ibada ta gaɓuɓuwa idan kana bin mu dan uwa musulmi ko ka nemi darasi wanda ya gabata wanda muka yi akan magana ibada ta zuciya ibadodi waɗanda suka shahi zuciya da ibadodi waɗanda suka shahi halshe da ibadodi waɗanda suka shahi gaɓuɓuwanka domin wannan bauta ta Allah ita ce asalin halittar mutum da aljini wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yud'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin to a sati da ya gabata ko a darasin mu da ya gabata in kana nema ka je gidan radio alhuda anan ka tambaya darasi na rana kaza da malam yayi akan kaza suna iya ɗaukar maka su aika maka shi ko kuma ka je gidan radio liberté su ma anan muna yin darasi duk ranar ladi daga karfe tara zuwa karfe goma liberté ranar alhamis ranar litinin kai alhuda ranar litinin karfe goma sha biyu karfe goma sha biyu da minti goma zuwa karfe ɗaya da minti goma duk ranar litinin saboda haka yan uwa musulmi fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi duk wani shirka da wani sihiri da wani saddabaru da wani wane ne duk mu tuba mu koma zuwa ga Allah dan uwa musulmi to a sati da ya gabata mun yi darasi ne a cikin wannan littafi namu mai albarka akan waɗannan ababe guda uku ibadori na zuciya da ibadori na harshe da ibadodi na gaɓuɓuwa yau ba da bismillahir rahmanir rahim darasinmu na goma sha bakwai yau darasi ne ɗaya bayan ɗaya tun daga ɗaya da muka ɗauko a cikin littafin wannan yau darasi na goma sha bakwai ba da bismillahi rahman rahim malam ya ce almabahasu thalis almabahasu thalis abin mabahas abin bincike da za a bincika a gani na uku za mu tashi himayatul mustafa wato kariya ta manzo sallallahu alaihi wasallam janabar tauhid ɓangaren wajen tauhidi kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada akan abin da ya shahi tauhidi manzon rama alaihi salatu wasalam ya bada lokacinsa da ƙoƙarin kare abin da ya shahi tauhidi da bayani abin da ya shahi a kare tauhidi kadda a shiga cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala cikin tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya da tauhidin asma wa sifa malam yace laqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harisan ashadda al-hars ala ummati haƙiƙan tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi harisan wato me kwaɗe ne tsananin kwaɗe ya kwaɗaitar da al'ummarsa ala ummati absa al'ummarsa harisan mai kwaɗaitarwa ne mai tsananin kwadaitarwa ala ummati absa al'umash ya kwadaitar da mu ya ba mu roman abin da ya shahi tauhidi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai kwadaitarwa ne mai tsananin kwade ne absa al'umarsa litakuna azizan dan ita al'umai ta zamanto wato mabuwayya mani'atan wadda take mai ƙarfi muhaƙiƙatan mai tabbatar da tauhidi mai tabbatar da tauhidin Allah subhanahu wata'ala mai tabbatar da ta Allah subhanahu wata'ala li tauhidin lahi azza wa jalla domin kaɗaitar da Allah subhanahu wata'ala muhaƙiƙatan li tauhidin lahi ta'ala mai tabbatar da tauhidin Allah ne subhanahu wata'ala mujanibatar mai nisanta ce ita al'umma sallallahu alaihi wasallam likulli wasa'il daga dukkan hanyoyi wal asbab da sabubba mufudiyya waɗanda za su kai mutum lima yudaduhu ya kishiyantu ko ya sanya kishiya wayuna iduhu ko kuma ya warware tohidinsa manzarama alaihi salatu wassalam ya kasance mai tsananin kwadaitar da al'ummarsa ne don ta zamanto mabuwayiya ko mai ƙarfi mai tabbatar da tohidin Allah subhanahu wata'ala wajen dukkan abinda hanyoyin da za su kai ta ta kaɗe ta Allah da sabubba waɗanda za su kai mutum wato ya karantar da kai da sabuba mufudiyya waɗanda za su kai mutum lima yudaduhu ya sanya mutum ya kishiyantu ko ya sanya kishiya wai na kisu ko rore mishi tauhidin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ni hatara yana karantar da mu da duk abin da zai sanya mu wata hanya wadda za ta fi mu musanya ma Allah kishiya ko mu sanya kishi a cikin tauhidin Allah ko kuma mu yi abin da zai warware mana shi tauhidin yana kwadaitar da mu yana son al'ummarsa ta zamanto ta tabbatu akan tauhidin Allah subhanahu wataala qala Allah ta'ala domin Allah subhanahu wataala yace a cikin suratul tauba aya ta ashirin da takwas ɗalibai idan masu man cewa bayan ta'awizi su karanto mini ayar da Allah ke ce laƙar ja'akum rasulun min anfusikum Allah saka muku da alkhairi Allah ya ce laƙar a kuma haƙiƙan rasulun manzo ya zo muku min an kuma daga kawunanku ɓangaren halitta manzan Allah sallallahu wasallama wajen ɓangaren halitta mutum ne eh inna ma ana basharun mislukum sai dai ni yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada bangaren halitta mutum ne sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ana yi mishi wahayi duk wanda yake son ya gamu da Allah salim alim falyamal amalan salihan to yayi kokarin aiwatar da aiki aiki nagari aiki nagari na cikin littafin Allah alqur'ani aiki nagari na cikin sunna ingantatta manzo sallallahu alaihi wasallam falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada ka shedi kadda ya sanya ma ubangijinsa wani abin halit wani abin bauta in ba Allah shi kadai ba kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haqiqan yazo bangaren min ambusikum daga kawunan ku Allah ya turo shi a matsayin manzo azizun alaihi mabuwayi ne a gare shi ma anittum abin da ya wuyata a gare ku harisun alaikum bil harisun alaikum kuma mai kwadetarwa ne a gare ku na abin da zai sa ya kwadetar da ku ku yi tauhidi ku ta Allah ku yi bautar Allah na abin da zai kai ku gidan aljanna bil mu'minina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu'mine raufun mai tausasawa ne rahimun kuma Allah mai jin kai ne mai tausayin su ne mai tausasa musu ne mai tausayin al'ummarsa ne sallallahu alaihi wasallam muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum haka Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah wa'inda suke tare da shi masu tsanani ne akan kafirai ruhama ubainan ko masu tausayi ne a tsakaninsu sabai suna tausaya ma juna to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu mu yi abin da zai shigar da mu gidan aljanna kuma hallo ga mumunai ra'uf mai tamsasawa ne rahimun mai yi musu wato jin kai ne وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبعد وأعاد وخص وأما في حماية الحنفية سمحة ملة إبراهيم ما لقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك من ذن الله صلى الله عليه وسلم ya yawaita yin galgadi a cikin hani daga shirka ya yawaita yana yawaita yin hani daga yin shirka kadiba gar zaman da aka yi a makka kusan shekara goma sha uku da aka yi a makka abinda ake karantar da al'umma wato tauhidi kaɗe ta Allah kaɗe ta Allah shari'a ba su ware sauka ba sai bayan an yi hijira daga makka an zo madina daga nan lokacin hukuncin kaza wanda ya kaza a mashi kaza wanda ya kaza aksari suka ware sauka a madina kinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita galgadi akan hani daga shirka wa haddara kuma ya tsoratar wi hatara dan uwa musulmi daga yin shirka dan uwa musulmi kai had kai hatara wa haddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ya tsorata daga yin shirka wa'anzara kuma ya yi galgadi da cewa a bar shirka ai hatar ya yi galgadi wa'ada wa'abada kuma ya fara wa'azin shi da galgadi akan shirka wa'ada kuma lo ya sake maimaita yana maimaita shi yana ta maimaita shi yana ta yin shi ai dai hatara akan shirka shi yasa kullun babban abin da ake so a ɗora al'umma a kansa shine tauhidi dan uwa musulmi wannan ku iyaye mu malamai da mai mashahuran malaman mu a ci gaba da kokarin ɗora mutane akan tauhidi akan kaɗe ta Allah ka shaidinmu da haɗa Allah da wani ka diba ganin da malam ya kawo maka a nan irin kalmomin da malam ya yi ya ce haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita yin galgadi a cikin hari daga shirka ya tsoratar kuma wa'andar ya yi galgadi da mashi da bashiran wani diran ne an aiko shi mai albashir ga mummune in sun yi da'a ga Allah samu gidan aljanna nadiran mai galgadi ne da wuta wanda ya saba ma Allah akwai wuta akwai azabar Allah to manzan Allah sallallahu alaihi in ka sake kana shirka ga Allah akwai azabar Allah dan uwa musulmi dan uwa musulmi ke yi kokarin rike tauhidi da yin wato galgadi akan anisan shirka ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت wani annabawa da manzanni duka sun yi tarayya farkon abin da suke kiran mutane in suka zo ga al'umma shine tauhidi ai lokacin da ya aika ma'azu dan jabar zuwa garin yaman yace farkon abin da zaka kirayi su waɗannan wanda suke alil kitab zaka je gurin su ka kiraye su zuwa shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sun maka da'a to ka ce musu kaza ka ce musu kaza ka ce musu kaza to manzon rama alaihi salatu wassalam ya fara galgadinsa da arshin shirka kuma hallo yana wa'ada ya sake yana maimaitawa arshin shirka wa hassa kuma ya keɓance waɗansu abubuwa ya ce waɗannan abubuwan da kuke gani shirka ne ku nisance su eh akwai abubuwan da kagan su shirka ne eh irin kiran wani Allah irin neman agajin wani wani fa'iza sta'anta fasta in billah in za ka nemi taimakon nemi taimakon Allah irin taimakon da ba mai iya yin sai Allah subhanahu wata'ala wa amma kuma ya gama duk wani abin da ya shayi shirka manzon sallallahu alaihi ya gama shi ya muku gargadi akan shi kuni sace shi wannan abin shirka ne fi himayati hanafiya a cikin kariya a cikin wajen kare addini wanda yake miƙaƙƙe addinin annabi ibrahim himayatul hanafiya as-samha a cikin ba da kariya ta addini wanda yake tacaccen addini millata ibrahim shine addinin annabi ibrahim kalika gani kalika ka gani ilkuwa musulma cikin suratul bayyina wancan sati na biyu ne ko na uku da ya wuce a baya can mun karanto magana wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyima ba umurce su da komai sai dan su bauta ma Allah suna ma tsarkake addini a gare sa addini mi kekke wanda in ka bi shi tarzike ga zuwa gidan aljanna su tsere sallah su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini matabbaci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance waɗansu abubuwa ya ce shirka ne wa amma kuma ya gama waɗansu abubuwa ya ce muku waɗannan abubuwan akwai shirka fi himayati a cikin wajen kare hanafiya addini wanda yake miƙaƙƙe a samha tataccen addini millat ibrahim shine addinin annabi ibrahim yar uwa idan biki mance ba ai daga cikin ayoyin da suka fara sabka bayan suratul alaq aya biyar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq idan kika koma cikin suratul mudassir ta daga cikin ayoyin da sune farko farkon sabka ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga aya ta ɗaya cikin suratul mudassir zawa aya ta bakwai ku karanto mini ɗan uwa almajirai bayan ta'awizi da bismillah karanto mini cikin suratul mudassir daga aya ta ɗaya zawa aya ta bakwai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ka lulluɓa da bargo ummu fa'andir tashi kai wa'adi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka kaga ce aka mishi um fa'andir tashi kai wa'adi wa andara manzon Allah yayi gargadi gargadin ku da yake maku ne sun ci shirka ya iya bakin kokarin yanda Allah ya ce yayi na sha'anin wa'azi akan shirka um fa'andir tashi kai wa'azi bayan alaq ta sabka waɗannan sura cikin suratul mudassir wasu ce muzammil ce da sauransu da aiko maganganu na magana wace shi ta biyo bayanta aka ce ya kai wanda ka lulluɓa tashi kai wa'azi kuma wa'andara manzon Allah yayi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka mai girma wasiya baka fa aiki ka tsarkake tuhuwarka daga dukkan wata kazamta daga dukkan wata najasa war rujiza fahajur ka kaurace ma gumakuna ka gani eh shi kai shi umurci shi daman bai yi bautar gumakuna ba kuma baya yi baya kusanta su ba tun ma kahin a ce shi annabi ne abin da ya sha ibadar su ba ruwan shi da shi Allah ya samu kariya daga Allah Allah ya kare shi to Allah yake ji da mashi war rujuz da fahajir ka kaurace ma gumakuna wani abin bauta wanda ba Allah ba kaurace mushi babu kai babu shi ina masiran doguwa da masasau da jangare da uwar dawa eh eh wani abun bauta ba Allah ba kuna kiransu to mazamu ma Allah ce la in ashrakta la yahbadanna amaluka wato na samu kariyar Allah inda ya shirka da Allah in ji Allah ya ce ai da aikin shi Allah ce to ya samu kariya shi bai saban Allah Allah ya kare shi to kewa ai ya miki gargadi eh wa'andar manzon Allah ya gargadi gidan shirka eh kina kiran doguwa masu saujan gare uwar dawa ko wani bawan Allah salihi mumini wanda ya yi bautar Allah ya faɗi Allah ya kai cikin kabarinsa ki zo kina wani taimakani da kaza wani kawo mana agaji kaza wani bai san abin da kike hada ba an isan shirka wa'andara manzan Allah ya gargadi wa rujiza Allah ce fahajur ka kaurace ma gumakuna wala tamnun tastakasir kadda kai baiwa dan a yawaita maka kamar yanzu kaga biki in ta kai dala uku su take a bata karago in an tashi nata eh ya zama to biki ne ka yi baiwa don a yawaita maka wani rabbi ka fasbir ka yi haƙuri da al'amuran ubangijinka umarni da kyaukyawa hani da mummuna inna dalika lamin adamin umarni daga cikin manya-manyan al'amurra ka yi haƙuri inda ka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce Allah ya ce ku bar kaza Allah ya ce ku yi kaza manzan Allah ya ce ku bar kaza manzan Allah ya ce ku yi kaza akwai samun gidan aljanna to sai ka yi haƙuri wani rabbi ka fasbe ka yi haƙuri da al'amuran ubangiji ka baranta na umarni da kyaukyawa hani da muna wallahi sai ka zama jarumi wa kadhalika likulli nabiyyan aduwan minal mujirimi wuce shayaɗin al'insa warjin to saboda haka a cikin wannan littafi mala ya ce waƙar aksar sallallahu alaihi wasallam fin nahi ala shirki haƙiƙa manzan ala sallallahu alaihi ya yawaita galgadi a cikin hani daga shirka wa haddara kuma ya tsoratar wa anzara ya yi galgadi wa abada ya hwara da galgadi akan a bar shirka a bauta ma Allah shi a ɗai wa a'ada kuma ya sake maimaitawa yana maimaita wa'azi akan anisanci shirka wa hassa kuma ya keɓance waɗansu abubuwa ya gaya mana man kana khalifan falakal billahi auliyasmut wa man khalafa li ghairi llahi faqad asharaka duk wanda ya rantse da wani Allah ba Allah ba da Allah ka dake rantsuwa wallahi tallahi billahi da Allah ka dake rantsuwa sai ya rantse da wani Allah faqad asharaka hakikan yayi shirka inji manzon rahama alaihi salatu wassalam kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khasa ya kebance wadansu abubuwa duk ya gaya mana ya ce mana wadannan abubuwa ku nisance su shirka ne wa amma kuma ya gama wadansu abubuwa duk ya kawo su na cewa wadannan abubuwan shirka ne ku nisance shi fi himayati a wajen ba da kariya gami alhanafiya ga addini wanda yake miƙaƙƙen addini a sama tacaccen addini wanda babu kura a cikinsa wanda hanyar shi babu hazo babu kaya in kabi addini wa zalika dinul qayyima addini matabbaci shine addinin hanafiya ɗarɓuwa musulma wa anna haza siraqi mustaqiman fattabi wala tattabi usul fattabi bikum an sabili wannan ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce manzon Allah ya ce wani lokaci ana zamana a fadar manzon Rama alaihi salatu wasallam sai wani dogon kurtu babba sai kankana a kansa yace kun ga wani dogon kurtun wannan babban wannan shine hanya ta to ku bi ta in kun bi ta wannan za ta kai ku haye zuwa gidan aljanna kun ga wannan kankanan hanyoyi ne na shaidan kana cikin musulunci tartartar sai ka bi hanyar shaidan Allah kiyaye ta lallabiya da sarmandauna ya kwashe ka ka bar hanyar manzan Allah ka shiga hanyar shaidan to ce wannan hanyoyi ne na shaidan wa anna haza sirari mustaqim fat wala tattabi'us subula kada ku bi waɗannan hanyoyi da kuke ganin sun zo sun karu da musulunci akwai aƙidu waɗanda suke ɓatattu sun saba ma aqidan ahlus sunna wal jama'a kuma da sunan musulunci mai aƙida ya zagi Aisha ai ya bar addinin musulunci mai aƙida ya zagi Umar ko Abubakar ai ya bar turba ta musulunci manya-manyan zaratan sahabbai masu daraja masu wato girma wanda Allah ya yabe su manzara ma yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bil jana addu alaiha bin nawajis ko addu alaiha bin nawajis ku kama sunnata da sunnar halifofina abubakar umar usman ali da haƙoranku wanda suke matamna ƙanƙadar ku ƙirƙe ta da kyau ɗan uwa musulmi wannan sahaban hatara radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda su su ma sun yarda Allah to manzara ma alayhi salatu wassalam ya gama waɗansu abubuwa duk ya kawo su ya ce shirka ce a cikin ba da kariya a cikin addini wanda yake mai kyakke addini tacece millata ibrahim shine addinin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam allati bu'isa biha wannan da aka aiko shi da ita addinin eh addinin annabi Ibrahim wanda aka aiko annabi a kansa min kulli ma qad yushawwibuha daga dukkan abinda zai bata ta min al-aqwal na daga kwada wal a'mal da kuma ayyuka waɗanda suke za su bata aqida ta addinin annabi ibrahim addinin miƙiƙi allati yadda mahillu ma'aha a tauhid auyan usu allati yadda mahillu wannan da tauhidi za ta narke tare da ita ma'aha tare da ita auyan usu ko kuma tauhidin ta ragu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an aiko shi daga dukkan abinda zai bata tauhidin na daga hada ne ko aiki ko kuma tauhidin ta narke ya zamanto babu shi a cikin sha'anin tauhidi zaman tararki ko kuma tauhidi ya ragu duk an turo shi kuma ya yi gargadi ya karantar da al'umma a kai wa haza kasiru mala yace wani aiki yawa ne fi sunna a cikin sunna asabitatun asabitatu kai wadda take matabbaciya bayani akan tabbatuwa akan hada ko aiki wanda za a maka shi ka yi hatara kada tauhidin ka ta narke a ciki ko ta lalace to akwai bayanai wa hada kasiru akwai ayoyi kasirun fi sunna akwai abubuwa masu yawa a cikin sunna ta manzo ingatatta asabitatu wanda suke matabbata anhu sallallahu alaihi wasallama wanda ruwaya ingatatta an samo ta daga bakin wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la fa aqama al hujja kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da hujjoji masu yawa wa azala mushbaha kuma ya gusar da duk abin da yake shubha ne duk abin da yake shubha ne ya zama to yana da shubha a cikin sha'anin tauhidi manzo Allah ya gusar da shi ya tsida maka hujja baka cewa ba ai kuma ka manzo ba da ya gargade ka akan shirka imma cikin tauhidul uluhiyya ne imma cikin tauhidul rububiyya ne imma cikin asma wa sifat ne duk an turo maka manzo kuma ya yi maka galgadi a kai ‘yan'uwa musulma an galgade ki a kai hadisai ingatattu za ki samu wanda suke miki hannunki mai sanda a kan ki nisanci shirka da duk abin da zai bata miki tauhidinki ko ki samu rauni a cikin sha'anin tauhidinki ya tauhidinki ya rabu uwa musulma ki tsaya akan tauhidul ahlus sunna wal jama'a wane ne abin bautarki Allah eh wace baki lahiya Allah wake yayewa Allah wake ɗaukaka Allah wake ƙasƙantarwa Allah wayar ci sama Allah wayar ci ƙasa Allah wafi anfusi kuma afala tubsirun a cikin halittar kawunanki baki di baki gani to manzon Allah sallallahu alaihi fa aqamal hujja ya tsira mana hujjoji masu yawan gaske a cikin sunna ingatatta wanda zaka gane kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala bautar Allah subhanahu wata'ala ka nisanci abinda zai rage maka tauhidinka ko ya ka tauhidin ta zama to babu ita ko ta narke a ciki manzon rama alaihi salatu wasallam ya karantar da mu a wada ne da aiki duk wa adala shuba kuma ya gusa da duk abin da ke shubaha a cikin sha'anin tauhidi wa qadalim ma'azira wa al ma'adira kuma ya yanke kawo hamzari ya yanke kawo hamzari baka za ka je baka ce Allah ani ba turo mun manzo ba wanda ya galgade ni akan kan hada ka da wani a'a ga qur'anin nan da ke hannunka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana yanki maka hamzari an turo shi ya isa mm. baka da hamzarin da zaka ce baka ji ba turo maka manzon da zai hana ka ba ya gargade ka akan sha'anin shirka akan kan hada Allah da wani a cikin bauta wa kada da ma'azira yanki maka hamzari wa abana sabib kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana hanyoyi na gaskiya ya bayyana mana hanyoyi na gaskiya wanda in mun busu in mun bisu mun samu tsira in mu bi su wato mun samu tsira mala ya ce wafi maɗilabi taliya a cikin abin nema mai zauwa nan gaba da malan zai kawo maka shi a cikin wannan littafi na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Ali Sheikh yar uwa daliba ko mai sauraron mu a cikin ababen da zamu nema a nan gaba masu zauwa ardun za mu bujurto da abubuwan ya ta bayyana waɗanda za su bayyana mana min khilalihi na da ƙalƙashin himayat shi tauhidin ba da kariya wajen ba da kariya waɗanda a ƙalƙashin sha himayatul mustapha waɗanda za su bujirto mana a ƙalƙashinsa himayat mu samu ba da kariya ta al-mustapha sallallahu alaihi wasallama na ba da kariya a wannan tawhidin kina malaki karantar da kai ma nan gaba za mu bujurto maka da ababen da suke mabayyana min khilali za mu samu himayatul mustafa ba da kariya ta manzo sallallahu alaihi wasallama himmat tauhid na wajen bangaren wasuddahu kuma da toshe kullu ɗariƙi dukkan wata hanya da toshe dukkan wata hanya ya fudi ila shirki wadda wannan hanyar za ta kai mutum ya shirka walba'in da kuma ababe wanda suke batattun abubuwa waɗanda ba na kirki ba duk a cikinsu nan nan gaba malam yake karantar da kai zai bujurto maka da ababe waɗanda suke bayyanannu ƙarar a hili min khilali na da ƙarƙashin shi himayatul mustafa ƙarshe za mu samu ba da kariya ta annabi sallallahu alaihi wasallama hima tauhid wajen kare tauhidin Allah subhanahu wata'ala wasudduhu da kuma toshe kullu ɗariƙin dukkan wata hanya yi fudi hanyar nan wadda in ka sake za ta kai ka ila shirki zuwa ga shirka ga Allah walba'in da kuma ta kai ka zuwa ga abubuwan da suke batattu waɗanda sun bata addini ba na kirki ba saboda haka 'yan uwa musulmi sai ma da shi da cewa al-matlabul awwal ar-ruqa abin nema na farko dai da malam yace za za su zo nan gaba kuma ya bujurto man da ababe da suke bayyanannu a ƙalƙashin su mu samu ba da kariya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kare tauhidin Allah da toshe hanya dukkan wata hanya wadda zata kai mutum zuwa ga shirka ko kuma zuwa ga wata hanya wadda take ba ila batattar hanya abin nema na farko in ji mala ya ce an roƙa shi ne rukuya yin karatu da sunan neman waraka yin karatu da sunan neman waraka sai ma da ya fara da cewa alifun ko a ta'arifuwa ita ta'arifinta in ka ce arruƙa jam'un ruƙuya jam'i ne na ruƙuya to mine ne ruƙuya wanda mutum ba shi da lahiya a zo a mishi wani karatu to mine ne wani ruƙuya mutum ne ba shi da lafiya yana jin wani abu a kunnensa ko a kansa ko a ce wani abu ya shahe shi ko a ce doguwa ta taba shi ko masasau ta taba shi ko shangare ta taba shi ka san akwai su eh to menene an ruƙuyakin nan mana da ya ce an ruƙa jam'un ruƙuya shi an ce an ruƙa jam'i ne na ruƙuya an ruƙa kenan mufuradi ne ɗaya ne jam'in shi an ruƙuya to mine ne ruƙuyakin wannan da ake ruƙuyatun an ce ruƙuyatun an huda ma'arifa an kuma sa alif da nawa ce an ruƙa an ruƙuya kai to mice ce ita wahiyar ƙira'atun mala ya ce wani karatu ne wan nafsu da busa ko mu ce tohi kasa akonin zai kawo ruwa ya ce a toha mashi addu'a a ciki a mai karatu a toha ko ya kawo hannun shi ya ce yana bukata a yi mashi addu'a a wannan gurin to wan naftu da busa wannafsu fa'un mai iya uku ɗaliban lishafa ko kuma ɗaliban ɗaliban lishafa don neman waraka wal'afiya da kuma neman a samu afiya a samu lafiya shi ne ake ni da rukuya karatu ne ko a yi busa don neman waraka ko don neman lafiya sawa'un shi wannan rukuyakin da ake yi ko aka yi in ji mala kanat min alquran alkarim abinda za a karantar na daga alqur'ani ne a samu waɗansu ayoyi ko waɗansu surori a karanta da sunan rukuya domin kace an ruka mufradi ne an rukuya kuma jam'in ta ne to sawa'un in ji mala daidai ne kanat min alqur'ani alkarim na daga alqur'ani ce mai girma aka yi tohin a karanta aka toha ko a karanta dan neman waraka ko dan neman lafiya au min al'adiyyati nabawiyya al-ma'thura ko kuma ita abin da aka karanta addu'o'i ne waɗanda aka samo shi da gurin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ingatattu ma'asura waɗanda suke na tabbas an ciro shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama an ciro wannan addu'a to ita ce ake nihin da rukuya ko a ruka ina ganin mai nuna lokaci yana nuna mana lokaci bai wuce minti biyu ba yan uwa musulmi ganin lokaci ya zo mana kuma gashi muna ko ramadana za mu ce yana fuskantar mu yan kwanaki kaɗan suka rage mana domin wannan darasi namu na goma sha bakwai mun yi shi ne a 26 ga watan sha'abar watan takwas shekara 1443 hijiriya kenan duka duka bai wuce ba kwana hudu rak a ce ramadana ya zo muka yi wannan darasi kenan sati in mun ce wata talata ta dawo za mu samu kanmu a cikin ramadana to ganin dama al'ada ta gudanya ko ɗabi'u sun gudanya saboda ababe na karanta suwa daban-daban da muke yi a cikin ramadana kan karanta suwa kan wa'azzuka kan tafsirai da muke yi mukan tsaye da irin waɗannan darussuka da muke yi sai bayan ramadana ya wuce da sati ɗaya ko sati biyu in allah ya da rayuwar mu ta kai in ba ta kai ba abinda muka yi a baya allah ya ƙaddara ya karɓe su waɗanda yake son su niyar da su ya karɓa Allah ya gafarta mana kurakuranmu da aka ji Allah kankare mana in kuma Allah subhanahu wataala ya kada rayuwar mu ta kai to insha Allah sai bayan sallah zan mu ci gaba da irin waɗannan darussuka da muke yi daban-daban a wurare daban-daban muna fatan Allah ya isa da rayuwar muna a zuwa ga Ramadana muna masu imani da lahiya Allah ya arzuta mu da samun yin kiyamul layl da tahajjud da tarawih kuma Allah ya arzuta mu da azumta cikin lahiya da imani Allah ya bamu abinda zan mu ci mu sha mu yi taimako mu taimaki bayan Allah a cikin addinin musulunci a cikin watan Ramadana Allah ya bamu dukiya mai yawa wanda mu mu ci mu sha kuma taimaki bayan Allah duk dukiyar da bata da albarka wanda in ka ba mu ita za a zama mana jarrabawa ce ta hallaka Allah ka tsare mu da ita ya Allah Allah ka ba mu duki da in mun ci mu sadaka mu taimaki bayan Allah Allah subhanahu wata'ala wanda bashi da Allah ka bashi me akwai Allah ƙara mata zai mana alkhairi duk dukiyar da zai mana fitina da hallaka Allah ka tsare mu da ita ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah kai ne Allah ka gafarta mana ka gafarta ma yan musulmi ka gafarta ma iyayenmu ka shi kan malamanmu ka haɗa mu da mu da su cikin jannatul firdaus ɗalibanmu duk inda suke Allah ka yi musu albarka Allah ka yi mana albarka mu duka Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu makarantar mu marsatu Sheikh Usman bin Fodio da magaran Niger sabon gari bangare ya da kwandage Allah ka yi mata albarka Allah ka sa mu lafiya mu kare lafiya dukan wata fitina mun santa ko mu santa ba Allah ka tsare mu asan mu Niger Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka zamanar da mu lafiya garin mu da magaran Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi yaran mu yan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai zawarawan mu Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai mu da muke da auren Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa Allah subhanahu wata'ala jami'anmu na tsaro Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasanmu ya Allah na cikin gida da bakin iyaka Allah ka tsare mana jami'anmu na tsaro musulmi waɗanda suka rasu daga cikin su Allah subhanahu wata'ala ka haɗa mu da mu da su a cikin jannatul firdaus iyalai da suka bari Allah ka tsare su ka tsare mana iyalanmu ga baki ɗaya ka sanya albarka da mu da su duka ka tabbatar da mu akan tauhidi na kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da mu akan sunan manzanka sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا أموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين